أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السادس الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاشة قوة رمضان a asabar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna tara ga watan mayu miladiya na annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatunmu na fassaran alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran aya na saba'in za mu tashi a jiya mun karanta yadda ubangiji yake mai da martani wa yahudu da nasara wanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kan ba ka ce kana kan addinin annabi ibrahim bane to ai idan kana kan addinin annabi ibrahim annabi ibrahim ba yahude ne in ji yahudawa su ma nasara suka ce a ba ka ce kana addinin annabi ibrahim ba ne to ai annabi ibrahim ba nasari ne allah sai ya mayar musu da martani ma kana ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba ba yahudi bane tsakanin annabi ibrahim da annabi musa ya kai shekara dubu wala nasraniyan kuma ba banasare bane tsakanin annabi Isa da annabi Ibrahim ya kai shekara dubu uku walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin inna awla an-nasi bi Ibrahim lallai mutanen da suka fi cancanta su zamo suna wato annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim suke yi a lallazina taba'u waɗanda suka bi shi ne وهذا النبي دونن النبي والذين آمنوا دمومني wanda suke tare da shi والله ولي المؤمنين Allah shine majibancin mu'mine na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آكرا لعلهم يرجعون
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون wasu jama'a daga cikin ahlul kitabi Allah ubangiji da ya ce wasu jama'a ba dukkan su bane kenan a cikin su da akwai mutanen kirki kamar irin su Abdullahi ibn Salami a fizinsa akwai mutanen banza kaman ka abubnul ashraf da shi da jama'ansa to Allah ubangiji yace wa qala allazi wa qalat da'ifatu min ahli kitabi wasu jama'a tsirari daga ahli kitabi sun ce aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari ku yi imani da wani da abinda aka saukar wa mu'minai da rana wato ku yi imani da rana kaman da safe kenan da abin da aka yi saukar da shi wa muminai waqfuru akirahu ku kafirce masa da yamma la'allahum yarji'una la'alla da su dawo ce ƙarya ne dama annabin ba gaskiya ne ba wasu daga cikin wato manya-manyan nasara suka yi mitin suka ce to yaya za mu jefa shakka da kokonto a zukatan mabiyansa sai aka ce to a samu wasu malamai waɗannan malamai ɗin su goma sha biyu na daga manya-manyan malaman yahudawa sai su ce to su sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can daga baya kuma sai su ce kai bayan mun imani da shi mun gane sifofinsa da muka karanta ya bambanta ya sha bamban to don haka sai su saka mu rudani cikin zukatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bar kan addinin su wannan kuma shine abin da ke faruwa a koda yaushe a wanda suka san abu su suke kawo rudani cikin gaskiya waɗanda suka san addinin musulunci duk duniya babu wanda ya san bai san addinin musulunci ba addinin gaskiya bane kowa ya sani in dai mutum malami ne amma kuma su ne suke jayayya da musuluncin ko domin neman duniya ko kuma domin neman wato sarauta ko shugabanci sai ya sa mutum ya ƙi bayan kuma gashi ya bayyana masa karara to wannan shine waswasin da su waɗannan yahudawa suka shirya da kuma rudanin da suka shirya su saka a zuciyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
وقالت دائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدي هدى الله لن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim a suka ce a bayan sun kafirce da rana da daddare kuma sai ku ce ba haka bane kuma kada ku yi imani illa liman tabi addinakum sai ga wanda yayi addinin ku kar ku yarda da kowa in ba addinin ku yake kai ba kar ku mika wuya mu kowa idan ba wanda ya nuna addinin ku ne na gaskiya ba qul innal huda hudallahi to ai shi shirya shirya ne na Allah Allah yana ba da shi ma wani abin da yasa suke cewa kar ku yi imani da da da da kowa sai wanda ya suka bi addinin ku wai suna hasada ne nan yuti ahadun mislama utitum wato kada a ba ma wani kar wani ya zo ya samu irin abin da aka ba ku na littafi da annabta aw yuhajjukum bihi inda rabbikum ko kuma fi jayayya da ku ranar kiyama a gaban ubangijinku sabila da ku ba ku kan gaskiya su ke kan gaskiya kada ku yi imani sai ga wanda suka bi addinin ku wannan kulinnal huda hudallahi jimla ce mu'tarida wato abinda suka ci gaba da faɗi din shine wala tuminu illa liman tabi'a dinakum nan yuti ahadun mithla ma utitum wato kada a ce an ba mu wani irin abin da aka ba ku aw yuhajjukum inda rabbikum ko su jayayya da ku a gaban ubangijinku su zamo su ne masu gaskiya Allah ce ka faɗa musu ya rasulullah qul innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wato shi fifiko yana hannun Allah ne Allah yana ba da shi ma wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne na rahma kuma masani ne wanda iliminsa wato ya kewaye komai da komai. Allah Ubangiji a nan wasu suka ce su annabawa duk makamin da suke da shi na nubuwa Allah yakan ba su shi ne cikin istifa'i ba iktisabi ba sai dai wasu daga cikin waliyai su ne wanda aiki ne yake saka su cimma wannan matsayinsu na wilaya din. amma a cikin su ma akwai wanda ba iktisabi bane inaya ce daga ubangiji to Allah ya ce qul innal fadla bi yadillahi jami'an lallai fifi ko da falala yana gurin ubangiji gabaki daya yana bisa ƙarfin ubangiji ne yana juya shi yanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah ubangiji mayalwaci ne Allah ubangiji kuma masani ne yahtassu bi rahmatihi
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء Allah yana keɓantan wanda ya ga dama da rahmansa yana keɓantan wanda ya ga dama da baiwansa yana keɓantan wanda ya ga dama da fifikonsa baka isa ka ce ga wani nake so Allah ya zaɓe shi ba zaka iya ganin kaskantaccen mutum wanda ana masa ganin bai da daraja Allah ubangiji ya ɗaukaki darajarsa kamar yadda mutanen maka suna yi ma annabi muhammadu kallo ne na kaskanci shawa kenan suna masa ganin maraya ne kuma gidan abu talib yaya za a yi zamo shine shugaba allah ma ai in zai zaɓi annabin sai ya zaɓa a gidan manya ƴaƴan masu kuɗi masu mulki amma kuma sai ya zaɓo maraya wanda baya da kowa baya da komai shine allah ya ce yahtassu bi rahmatihi man yasha yahudawa su sani wato annabtan da Allah ya ba su nan zai fito a yanda Allah ya ga dama larabawan da suke gani ba yanda za a yi a larabawa a samu annabi ummiyan larabawan nan da ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba shi ma annabin ummiyi ne amma kuma shi Allah ya zaɓa ya tasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim Allah yana keɓantan wanda ya ga dama da rahmansa kuma Allah Ubangiji shine ma'abocin fifiko al'azimu shine mai girma wanda ba wani mai girma sama da shi ballantana ya hukunta abinda ya saba ma abinda Ubangiji ya hukunta na'am ومن أهل الكتاب من تامنوا بكرطار يؤدي إليك ومنهم من تامنوا ومنهم من تعملوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
ومن أهل الكتاب من انتع منه بكمطار يوده إليك ومنهم من انتع منه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wa min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi manin ta'amanu bi dinarin akwai wanda idan ka amika aminta da shi ka ba shi ajiya bi qintarin ka aminta da shi akan qintar shine fata a cika shi da zinare to Allah yace a cikin ahlil kitabi akwai wanda in ka ba shi amana da ajiya na zinare a cike da fata yuwaddihi ilaika zai dawo maka da amananka ya baka lokacin da ka bukata irin su abdullahi ibn salam kenan aka ce wani daga cikin ƙurayshawa ya bashi aukiya na zinare wato dubu da ɗari biyu ya bashi ajiya kuma bayan lokacin da zai karɓa ya yi ya zo ya nemi ya karɓi ajiyansa kuma ya ɗauka ya bashi to irin su abdullahi ibn salami ne Allah ke faɗi a nan amma wa minhum man ta'amanu bi dinarin la yuwaddihi ilayka a cikin su da akwai wanda idan ka aminta da shi akan dinari daya dinari daya ka bashi amana to la yuwaddihi ilayka ba zai baka ba idan da zaka bashi take ka juyo zuwa jumawa zai musa ma ya ce shi ba wani abu a tsakaninka da shi ko ko kai ta binsa kai ta binsa kai ta binsa ya hana ka sai idan ka hada shi da alkali ko ka nace ka matsa to da kyar da kyar sai ya baka haka ce wannan wato fanhasu ne ibnu azura wadda wato ya wato ya karbi bashi na wani daga cikin qurayshawa sai ya musa ya ce shi bai karbi bashi din ba ko ko aka ce ka abu ibn al-ashraki ne to wa minhum a cikin su akwai maninta amanu bi dinari wanda in ka aminta da shi akan dinare daya sabila da cin amana da ha'inci la yuwaddihi ilaika ba zai dawo maka da haƙƙin ka ya baka ba illa ma dumta alayhi qa'iman sai idan ka dage kana tsaye a kansa ma'ana sai dai idan kana bashi ba yanda ka je nan ta take ce miƙo min to zai baka ko ku bayan ka bashi ka dage ka hada shi da alkali ko kuma ka kafa shaidu a kansa to sai ya baka a zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil a abin da yasa kuma suke haka ishara ne zalika zuwa ga waɗannan yahuda wanda suke da cin amana su cinye alkawari su karya abin da aka ba su na ajiya to Allah ya ce dalilin da yasa suke haka a irin burace-buracen sun nan ne da ƙarerayin da suke yi ma Allah zalika bi annahum qalu su dinnan sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil ba wani laifi akan mu akan ummiyai duk wanda ba mu ba idan mun ci dukiyansa ko mun ci abin da ya shafe shi mun ci bulus mun ci banza ba za a tambaye mu akai ba kuma suka yi ƙaryen sun ga haka ne a cikin littafinsu a rubuce wannan kuma ƙarya ne dama su yahudu duk abin da ya dace da su soyen zukatansu ko suna son abin kawai sai su rubuta cikin littafin su ce shi kenan shi yasa lokaci bayan lokaci suke yin gyara na littafin sai su zauna manya-manyan malaman su ce to yanzu fa wannan lokacin fa sai mun canja kaza mun canja kaza tabiya da kar ya bamu matsala ko ku sai mun ƙara kaza mun ƙara kaza sabila da ya dace da abubuwan da muke so amma banda alqur'ani alqur'ani duk sabanin da al'umman musulunci shige da shi to Allah bai jarrabi wato wannan al'umma da canja alqur'ani ba la ya'tihi al-ba'ilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ƙarya bai taɓa zuwa masa ta gaba ko ta baya ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun idan muka duba zuwa ga littattafan nasara za ka ga da akwai nabliyun akwai marcus akwai wane ne daban-daban daban-daban nau'o'in littattafansu a ce wannan kuma za ka ga kusan guda goma littattafan nasu wannan ya saba da wannan wannan ya saba da wannan amma musulmi allah ubangiji ya kiyaye masa littafinsa kuma wannan alkawari ne na ubangiji duk yadda mutum ya je a duniya ƙur'anin nan ƙwaya ɗaya ne yadda za a karanta shi a chinese yadda za a karanta shi a japanese yadda za a karanta shi a america yadda za a ko'ina ne ba za ka ji wani abin da ya saba da abin da ka san shi cikin ƙur'ani ba sai dai ya zama ɗaya cikin ƙira'atu ƙira'atu guda bakwai ko ƙira'atu guda goma sai dai kawai ya bambanta wajen karatu to karatu kuma nau'i na ƙira'a wannan manzon Allah ya ce an saukar masa da alqur'ani ne ala sab'ati ahrufin akan harufa guda bakwai shi yasa ake da sabani na qira'o'in nan warshu hafsu wannan ma ba sabani ne ba kowa da akwai ruwayan da ya karba ne kuma dukka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam amma banda alqira'atu shabba wanda su shazi ne kaman wanda misali waɗanda imamu muslim ya keɓance musu babi na musamman alƙira'atu sharra ire-iren ƙira'an da ko ƙira'an abdullahi bin mas'ud haka akwai ƙira'o'in da shazi ne shi kaɗai yake wato karatu da wannan salo ɗin ko sai na umar da makamantansu to amma a gundarin ƙur'ani mutawatiri ne shi ba wani saɓani duk saɓanin da ake da shi akan kalifanci duk sabanin da ake da shi akan usuli duk sabanin da ake da shi cikin furu duk sabanin da ake da shi a bangarorin mazahibu ba a taba sabani akan wato ayan qur'ani a ce wannan sun ce kaza ne wannan sun ce kaza ne ba Allah ya tsayar da shi tabila da kiyaye wannan addini kuma shine babban mu'jiza na wannan annabi da matladaina afaqat kullu mu'jizatin min an-nabiyina idja'u ولم تدني وكالشراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راه ينكرها تجاهلا وهو عين الحادث الفهم إن جي الإمام البشيري كان آه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل سوء آه آل الكتاب idan sun ci dukiyan wato bakuraisu ko ko sun ci dukiyan balarabe sai su ce sun ci banza ne ba wani riko a su ba su da wani laifi akan ummiyai wa yaquluna ala allahi kadhiba sai su yi ƙarya ma Allah su faɗi ƙarya ma Allah har su rubuta ma a littafin su ce to ai su a littafin su suka gani a rubuce wa hum ya'lamuna bayan su dinnan sun san Allah Ubangiji bai faɗi haka ba, annabi Musa bai faɗi haka ba, annabi Isa bai faɗi haka ba. Su dama Nasara yana daga cikin ɗabi'unsu riƙon amana, yana daga cikin ɗabi'un Nasara. Amma su Yahudawa yana daga cikin ɗabi'unsu cin amana da cin dukiyar mutane ba tare da gaskiya ba, to su ne suke irin wannan yanayi ɗin. Wato irin suka abubuwan al'ashirafi ɗin kenan. da irin su fanhasu ibn azur da makamantansu nan ne aka ce bayan man an saukar da wannan aya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kazaba abaullah abokan gaban Allah sun yi ƙarya cewa da suka yi zalika bi annahum laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun manzon Allah yace kazaban kazaba abaullah abokan gaban Allah sun yi ƙarya na'am
بل منوفي بأهده واتقي فإن الله يحب المتقين
بل منوفي بأهده واتقي فإن الله لا فإن الله يحب المتقين آه هكذا أما أظن سكفلات من كان كرياني manaufe bi ahdihi duk wanda ya cika alƙawarinsa da ya ɗauka ma Allah alƙawari kowane iri ne alƙawarin da ka ɗauka ma Ubangiji ka ce masa za ka yi imani ko ka ɗauki alƙawari ma Ubangiji na yin musulunci tun a alamun zarri wannan tabbatacce ne kowa kafin ya zo duniya ya ni ƙauya ma Allah kuma ya yi alƙawarin zai bi Allah shine Allah ke cewa lahu aslama man fis samawati wa man fil ardi daw'an wa karhan a kowa ya mika wuya ma Allah daw'an wa karhan a can alamul ruhi ba wani kafiri sai da jiki ne ruhi ya sauka cikin jiki ya ɗebe kewa da shi to a nan ne aka samu saba ma Allah ta'ala sabila da manci alkawarin da irin rafkan wanda wasu rayukan suka yi sabila da haɗuwansu da jiki to sai suka kafirce to duk wanda ya cika alkawarin Allah kowane irin alkawari ne ko da nuzuri ne a tsarikan maulana shehu ahmadu tijani tsarika ce ta nuzuri ba kance ne ba dole ba ne Allah ubangiji bai tilasta maka ba sai ka ce to na yi alkawari ma Allah sabila da in yi shi in yi nagarta kamar yadda yake na yi zikiri da yawa ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kafiran وصبهوه بكرة وأصيلا كما سبيلا دا من ذن الله ناجنا يا أيها الناس توبوا إلى ربكم وإني لا أستغفر ربي في اليوم مئة مرة سبيلا دا كما ناجي الله ناتي أي صلاتي والنبي تو الله ناسم وإنن أجن لك نايا القول زي استغفاري داري زي صلاة النبي داري زي لا إله إلا الله داري لسافي kazalika da yamma ma zan yi haka limami na akan haka shine shehu tijjani to wannan ka dauki alkawari ne ma Allah kuma wannan shine alkawari na dariƙa shi dariƙa dama daukan alkawari ne ba kuma ma shehu tijjani zaka dauki alkawarin ba ba wa shehu ibrahim zaka dauki alkawarin ba ba ma shehu abdul qadir zaka dauka ba zaka dauki alkawarin ne tsakaninka da ubangijinka tunda lokacin da kake karanta auradu in sunayen Allah ne kake maimaitawa da zikirin Allah to bale manauhi bi ahdihi duk wanda ya cika alkawarin sa bai saba ba wattaqi yaji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ubangiji yana son masu tsoron Allah to to anan idan ta ce to yanzu idan ba yahudi ko ba nasare ya cika alkawari ko amanan da ya karba shi kenan yanzu Allah na son sa kenan sai a ce masa i sabila da duk wanda zai cika ma alkawari ma dan uwansa mutum akan wani abin da ya shiga tsakanin su na ajiya ko amana to alkawarin da ya fi cancanta ya cika shine alkawarin Allah alkawarin Allah da ya dauka da shi kamar misalin alkawarin da Allah ya dauka da su waɗannan ahlul kitabi akan da su yi imani da manzon Allah da su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun ga sufofinsa amma sai suka karya alkawarin suka canja sifofinsa sabila da zalunci da gaba da kuma kiyayya gare shi sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ya ce ka faɗa musu wanda ya cika alkawari na abin da ya gani a littafina a taura kenan na sifofin annabi kuma ya yi imani kaman abdullahi ibn salami da jama'ansa kuma ya cika alkawari na zahiri na tsakaninsa da ɗan uwansa mutum to fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ubangiji yana son wanda suke tsorace masa a almuttaqin masu tsoron ubangiji suke tsorace ma azaban ubangiji suke tsorace wa fishin ubangiji suke zamowa kullum cikin tsoron haduwa da Allah ubangijin da yake cewa yuhazzirukumullahu nafsa wa yuhazzirukumullahu nafsahu to kullum suna cikin tsorace mu azaban sa suna cikin tunanin me zai faru da su in sun ketare dokan sa to wannan Allah ubangiji yana son su Allah ya saka mu cikin masu tsoron sa na'am
إن الذين يشترون بآد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله تعالى يشهد إن الذين يشترون بأهد الله لليفا وتند سكي سيان آيوين السكي سيد الكورين الله da imaninsu da kuɗi ɗan kankani aka ce ayan ta sauka ne akan waɗansu yahudawa أبو راجع لبابة بن أبي حقيق da Yahya ibn Akhtab to waɗannan Yahudawa din suna daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa wanda suka san At-Taura to sai suka suka Abdullah ibn al-Ashraf yace musu shin a cikin littafin nan na At-Taura tabbas sun ga sifan Annabi Muhammadu suka ce eh mun gani akwai sifansa akwai sifansa eh sai to shikenan ba ku da rabo kenan ku je na da za ku ce ba ku gani ba sai na ba ku sai sai na kudantar da ku sai suka ce a to ai ba mu dube shi da kyau ba dai mu koma mu je mu sake duban sa da kyau da suka koma sai suka tattance sifofin annabi cikin at-taura sai suka dawo suka ce kai ba shi bane ai ga nan sifan ba ba ya dauke da wannan sifan ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza suka canja shikenan sai suka karbi rashawa daga shi ka abu ashraf na wannan canje sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din da suka yi shine Allah ubangiji ya yake faɗa mana innal ladhina yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan waɗanda suke sayan wato alƙawarin Allah da kuɗi ɗan kaɗan wa aimanihim da rantsuwan su su rantse da Allah kuma alhali ƙarya ne sun tabbatar rantsuwan nan nasu saɓanin abinda suka faɗa ne a kai ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da wani rabo a lahira ba su da wani tanadi a gurin ubangijin su a lahira sai na azaba wala yukallimuhum Allah kuma Allah zai buris da su abubuwan da suke tada a wancewa za su samu din nan na cewa su wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara to tun daga ranar kiyama ma Allah ma ba zai ma yi magana da su ba ballantana ma su tambayi Allah ina alƙawarin mu dama Allah ya musu alƙawarin su sun yi imani da manzanninsa sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to Allah ubangiji zai saka su a aljanna amma tun da ba su cika ba to Allah ba zai ma yi magana da su ba ballantana su yi matashiya su ce to alƙawarin mu fa wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su ba na duban rahama ranar alkiyama Allah ba zai musu duba irin na rahama ba mutumin da ya zo ba kama dube shi ba to shi ma kansa zai abin zargi ne tsakanin kansa da kansa wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba daga laifukan su zunuban da suka dauka ma kansu nan to Allah ba zai tsarkake su daga wannan zunubai ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi suna da azaba mai tsananin radadi sabila da kafircewa da kuma caccanje ayoyin Allah domin neman duniya da kuma neman shugabanci a duniya na'am وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون آه الله يشيغ برفرا من ذن الله أتكن سفا وإن منهم لفريقا أقوى الجماعة يلوون ألسنتهم سنا كركة هرشنسو wato bilkitabi da alkur'ani ko ko suna karkata harshen su su juya harshen su suna yi kaman suna karanta at-taura sai su ga kaman at-taura ne su canja harshen su kaman suna ziri irin na uslubin at-taura kuma wa ma huwa min al-kitabi baya cikin at-taura kawai kajin su ne da kirkire-kirkiren su da harrafa at-taura din da suka yi وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب suna yin haka ne don ku zaci abinda suke karanta wannan daga littafin attaura suke karanta shi amma wa ma huwa min alkitabi wato baya cikin baya cikin attaura wa yaquluna ala allahi alkadhib suna fadin ƙarya wa yaquluna huwa min indillahi suna cewa wannan abin da muke karantawa daga gurin Allah yake littafin sa ne kuma wa ma huwa min indillahi ba daga gurin Allah ta'ala yake ba wa yaquluna 'ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun suna faɗin ƙarya ma Allah ta'ala kuma tare da cewa sun san ƙarya ne wato su ne yahuda wannan wadda ake ta faɗa mana su a baya suka abu bunul ashraf wanda suka canja at-taura suka rubuta wani littafi daban suka caccanje sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai banu quraiza suka karba suka hada shi da abin da ke gurin su na littafi sun da cewa da gaske at-taura din ne kuma ba at-taura bane litahsabuhu min al-kitabi dan ku da ci shi daga littafin at-taura yake kuma wa ma huwa min al-kitab yaquluna huwa min min indillah suna ce daga gurin Allah yake maganan Allah ne wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun na'am
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تدرسون
وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آه ما كان لبشر بذموك متنبا na yusiyahu Allahu kitaba Allah ubangiji ya bashi littafi wal hukuma kuma ya bashi annabta a ya bashi ya bashi hikima wan nubuwata kuma Allah ya bashi annabta summa yaqulu lin nasi sai ya ce wa mutane kunu ibadalli min dunillahi ku zamo bayina koma bayan Allah kuna bauta mun wato su yahudawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun ce a sun ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce su bar maganan annabi Isa dan Allah ne su zo su bauta ma Allah Allah shi kadai ne su nasara kenan suka ce a'a sannan annabi ya sake cewa a yahudi su bar maganan uzairu dan Allah ne su bar maganan burace buracen su su yi imani da Allah shi kadansa sai ka ce a'a Allah ya ce wa mushriki a manzo Allah ya ce wa mushrikai cewa da kuke yi mala'iku ƴaƴan Allah ne mata ku bar faɗin wannan ku dawo ku bauta ma Allah ta'ala sai suka ce to yanzu kana so mu dawo bautanka ne mu bi kai zaman to kai ne abin bautan mu kai ne Allah mu to shine Allah ubangiji ya ce ma kana li basharin ba zai yiwu ga mutum ba bai kasance ga mutum ba an yutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata Allah ya bashi littafi da annabta kuma ya bashi sunnoni wanda ya ayyada shi da su thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah sai ce wa mutane ku zamo bayi na ni ne abin bauta ku fuskance ni kuna bauta mun ku bar Allah ba Allah ne abin bauta ba ba zai yi ba ai duk wani annabi to shine yaji kowa yake akan abauta ma Allah shi kadai wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim Allah shine ubangiji na shine ubangijinku kaman yanda annabi Isa ya faɗa wa mutanansa da suke cewa shi Allah ne inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyan wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim to ba zai yi ba ba zai yi annabi ya ce wa mutane kunu ibadan min dunillah ku zamo bayi na ni kuna bauta min ku bar bautan Allah ba koma bayan Allah walakin sai dai ya ce kunu rabbaniyina ku zamanto ko rabbaniyawa ne ko masu bauta ne na ubangiji ko bayi ne na ubangiji masu girmama ubangijinku Allah shi kadai rabbaniyin nisba ne zuwa ga rabbu idan mutum ne ibadan Allah ne mai riko da ubangiji ne sai a ce masa ar-rabbani ar-rabbaniyuna kuma jami'i ne walakin kunu rabbaniyina ku zamanto ku masu bauta ma ubangiji ne bima kuntum ta'lamuna al-kitaba da abinda kuka sani wato na littafi a wani kira'an kuma tu'allimuna alkitaba da abinda kuke koyarwa na littafi kira'an warku bima kuntum ta'lamuna alkitaba da abinda kuka sani na littafi a wani kira'an kuma tu'allimuna alkitaba kuke karantarwa kuke sanarwa na littafi wa bima kuntum tadrusuna da kuma abinda kuke darasin sa na'am
ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون
ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ولا يامركم الله أبنجي كما النبي بزي مكو أمرني با الله بزي مكو أمرني با أن تتخذوا الملائكة كرج ملائكو والنبيين دا النباوة كمن يندى mushrikai suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne ko ko wasu suke bautan mala'iku ma wasu suke bautan annabawa kaman yahudu da nasara Allah baya umarnin haka an tattakizu almala'ikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idantum muslimun yanzu Allah zai muku umarni da kafirci bayan ku kun zamo masu miƙa masa wuya kun zamo masu imani da shi sai kuma ya ce ku kafirce masa ku riƙi wani wanda shi ma bawa ne abun Allah bai da amfani wa kansa bai da tara cuta wa kansa dukka sai abin da Allah ya masa to anan a idan muka duba abubuwan da Yahudawa suke da shi ne tsaurin kai da kuma juyawa ga ayoyin Allah tun daga cikin suratul baqara Allah ke faɗa mana gashi fa an zo kaza sun ji maganan Allah da kunnuwansu sun ce suna son su ji maganan Allah amma sai suka ce a'a muna son mu ga Allah ido da ido lan numina laka hatta nara Allah jaratan ka sani ba za mu yadda ba mu he mun ga Allah to nan Allah ya yi fushi da su ya saukar musu zawa fa akazatkum sa'iqatu antum tanzurun Allah ya saukar musu da tsawa suka fadi suka mutu suka shekara 40 thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun annabi Musa yayi ta kuka yana roƙon ubangiji ya ubangiji ban san me zan cewa mutane na ba in na koma babu waɗannan mutane da yanzu da su to Allah sai ya tada su bayan su shekara 40 bayan an tada su fakadatkum sa'ikatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa zallalna alaykum al-gamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa to zamu ga kafircin su yana da tsawo irin yanda suke ta tawaye ma ubangiji tun lokacin ma annabi annabi annabin su yana nan suna rayuwa da shi to gadan wannan abun suka yi daga ƴaƴa zuwa jikoki daki daki daki daki daki haka suke da wannan tsaurin da taurin kan haka kuma shi ma annabi Isa din alaihi salam suka juya ma a umurninsa har yayin kira alamma ahsa Isa minkum minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah annabi Isa ya ga lallai fa sun daje akan karinci hawariya wanda suka ce suna tare da shi ba su shige su goma sha biyu ba amma duk sauran sun zauna a yahudancinsu sun zauna a ƙarerayinsu da burace-buracensu shi ma annabi isan ya tafi ya bar su haka to su ma mushrikan makka haka kafircinsu daban-daban waɗanda suke da ɗan dama-dama a cikinsu su ne suke bautan mala'iku sun san ma akwai mala'iku amma wasu su ba su ma yadda da komai ba sai gunki kawai suna ganin gunki shine wanda ubangiji ke saukar da ruhinsa akan gunkin suna ce muna bauta musu sabila da su ne hanyoyin mu wasilan mu zuwa ga ubangiji ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to da su ne Allah ya tattara ke magana ana a ubangiji ba zai muku umarni ku riƙi mala'iku kuma ku riƙi annabawa arbaban ku haɗa su da Allah ku yi masa shirka da Allah ta'ala min dunillahi koma bayan Allah ta'ala shi kadai ayamurukum bil kufri ba'da idantum muslimun Allah ubangiji yanzu zai yi maku umarni da kafirci bayan da kuna musulmai masu imani wa idza kadallah
وإذا خلى الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
وإذا كذا الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين a to tun daga shi nan alƙawura daban-daban a Allah ya ambata mana a baya alƙawarin da aka yi da Yahudu suka warware alƙawarin da aka yi da Nasara suka warware to ga kuma alƙawarin da Allah ya yi alƙawari mai gaba ɗaya alƙawarin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam to ai ku sani kafin a ce ku ɗauki alƙawari da annabawa kafin a ce kafin ma a ba mu annabawan annabtansu da manzancinsu su zo muku to su ma sun ɗauki alkawari fa akan wannan annabi da yanzu kuke kafirce masa wa iza kaza Allahu misaqan nabiyina ku tuna lokacin da ka tuna ya rasulullah lokacin da aka ɗauki alkawarin annabawa lama atainakum min kitabin wa hikma dukkan abin da muka baku na daga littafi da kuma annabta sun maja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kuna cikin isar da sako ne sai wani manzo babba ya zo muku yana gaskata abin da kuke tare da shi na annabta da kuma littafi la tu'minunna bihi za ku yi imani da wannan manzon ku girmama shi ku bi shi wa la tansurunnahu kuma za ku taimake shi قال أقررتم lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da su yace shin kun tabbatar wa akastum ala zalikum isri kun ɗauki alkawari na akan haka qalu suka ce aqrarna ya Allah mun tabbatar mun yadda qala fashhadu Allah yace to ku shaida ku yi shaida ma junanku wa ana ma'akum min ash-shahidin ni ina cikin masu shaida akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girmansa da darajarsa wadda Allah Ubangiji ya ba shi wanda ya wuce kowa ya fi kowa hatta ma annabawa kowane annabi sai ya sanar da jama'ansa akwai babban annabin da Allah zai turo sunansa Muhammadu Ahmadu idan ya zo to ni din nan ni ma zan zama mabiyinsa ne na ɗauki alkawari akan haka kowane annabi sai ya sanar da 'ya'yansa ma madat fatratun min ar-rusuli إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعضها علياء ba wasu jama'an manzanni da za su zo sai sun ba da labarinka zamani ya san shi annabawa sun san shi shine cikin burda busari yake cewa qaddamat ka jami'ul anbiya biha war rusul taqdimu mafdulin al khadami duk annabawa sun riga ka ne ba dan sun fi ka ba ya rasulullah sun riga ka ne don su zo su share maka fage dama shi babban mutum idan zai zo to dole za a turo wato masu hidima su zo su dudduba domin su tabbatar da amincin guri din to su annabawa a gun manzon Allah tamkar muridai ne tamkar almajirai ne tamkar hakimai ne manzon Allah shine jagoran su tarahu imaman wan nabiyuna khalfahu shine shugaba annabawa duka suna bayan sa ne shi yasa yace ana sayyidu waladi adama wala fakhra wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakhra wa adamu man dunahu tahta liwa'i yawm al-qiyamati wala fakhra annabi yace ni ne shugaban ƴaƴan adamu dukkan su bana alfahari annabi adamu da wanda ba shi ba duk suna karkashin tuta na ne ba alfahari yake yi ba sannan kuma tutan godiya yana hannu ne ba alfahari yake yi ba to dukkanin annabawa an suka zo gaban annabi tamkar almajirai ne suka zo gaban shehinsu kudubinsu to annabi shine alkudubu da'iratul irfan shine matattaran duk wani sanin ubangiji annabawa ma sukan dawo ne zuwa ga manzon Allah da da annabtansu manzon Allah kuma sai ya tattara al'amuran gaba ɗaya ya kai shi zuwa ga Allah ta'ala to duk annabawa sun ɗauki alkawari akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzon Allah yake faɗa ma Yahudu da Nasara law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai walau kana Isa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da yau annabi Musa yana raye to annabtansa ba zai wadatar da shi ya ce shi a ƙashin kansa ya wadatar gabari na ba ba abin da zai hana shi ya mun biyayya dole kazalika da a ce annabi Isa yana raye to ba zai wadata da annabtan sai shi babu ruwansa da ni ba ba abin da zai hana shi dina wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka girman sayyidina rasulullah da kuma zai nuna maka ashe manzon Allah ambatan sananan ruhin sananan tun kafin ma tun da wannan alkawari an ɗauke shi ne tun kafin ba a zo ma jiki ba tun annabawa suna zarra tun annabawa suna ruhi Allah ubangiji ya ɗauki alkawari da su a kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu sun ga haske annabawa mai ƙarfi suna ruhi hasken da ya rufe hasken su suka ce ya rabbana ma hadha an-nuru alladhi ghashana ya ubangijinmu wannan wani irin haske ne haka ya lullube mu menene wannan Allah ya ce musu wannan shine hasken annabi na hasken zaɓi na hasken siyayye cikin halittuna in kun yi imani da shi kun yadda to zan ba ku manzanci da annabta cikin ƴaƴayen Adamu to haka suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a alamu zarri sai Allah ya zaɓe su da nubuwa mataki mataki wasu su ne ulul azmi minar rusuli wasu su ne almursaluna guda ɗari uku da sha uku wasu kuma su ne annabawa kowa dai gwargwadon kusancinsa zuwa ga hasken manzon Allah gwargwadon rutban da ya samu a gurin Allah Ubangiji. A nan malamai suka ce Allah Ubangiji da ya ce da tuminun na bihi wala tansurun nahu a gurin Allah Ubangiji ya ba ma annabawa sifan sahabbai ne sabila da idan annabi na nan ba wani annabi idan dai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nan to ba wanda zai ansa sunan annabta gaba ɗayan su sahabbai ne to lokacin tunda annabi na nan sun ga hasken sa suna tare da shi a gun to ba a ba su sifa na annabawa ba sai aka ba su sifan sahabban annabin nan almuhajiruna da al-ansar Allah sai ce da tuminun nabi za ku yi imani da shi kamar yadda almuhajiruna suka yi imani da shi za ku yi imani da shi wala tansurunnahu za ku taimake shi kamar yadda lansaru suka taimake shi allazina awaw wa nasaru kenan a za ku yi taimaka ku zamo kamar yadda lansaru suka taimake shi to wannan ke nuna cewa wato ashe idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na nan kowa da kowa yakan koma gefe ne ya zama dan kallo kamar yadda idan manzon Allah ya zo duk annabawa da su zube ne sun zama almajirai sun zama mabiyan manzon Allah to haka ranar kiyama ma Allah ya nuna wannan alama duk annabawa idan an zo farfajiyan kiyama da su zube ne su zama masu kallo sai yadda manzon Allah ya yi shine shugaba shine jagora shine sahibul liwa'i shine sahibu maqamil hamdi shine ma'abocin makamai wanda a cikin ne za a ceci halittu gaba ɗaya Allah ya ba mu cetonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama a lokaci yayi idan da tambaya ɗaya za mu amsa gobe idan Allah ya kai mu insha Allah za mu ci gaba daga yadda muka tsaya wannan mai tambayan ya ce malam ina son a yi min bayani akan a wankan janaba to a wankan janaba ɗaya ne daga cikin wato wajiban wanka wanda wajibi ne su idan mutum ya samu kansa cikin ɗaya daga cikin yanayin da yanzu zan faɗe su idan mutum ya yi mafarki kuma bayan ya yi mafarki maniyi ya fito masa to idan ya tashi zai yi wanka idan mutum idansa biyu wani dalili ya sa maniyi ya fito masa zai yi wanka idan mutum ya sadu da matansa amma ko da mani bai fito masa ba idan dai ya kwanta da mace kuma har kan kaciyansa ya ɓoye a farjinta to ya zama masa dole zai yi wanka yanda ake yin wankan nan za ka ɗaura niyyar yin wankan janaba a kan shi wajibi ne dole ne bayan ka ɗaura niyyar yin wanka ɗin za ka wanke abin da yake jikinka na ƙazanta duk yanda maniyin ya taba a jikinka to zaka wanke bayan ka wanke zaka yi alola wato amma kuma marra marra wanke hannu sau daya kurkuren baki sau daya wanke fuska sau daya wanke hannaye sau daya da shafan kai duka zaka yi sau daya dai ne sai ka ɗibi ruwa ka kamfata kamfaci sai ka zuba a kanka ka goga gashin kanka idan mace ce ta bi cikin kitsanta tana matsuka shi sai ta tabbatar da ruwan ya bi dukkanin makwararin gashin haka idan namiji ne zai mutsuka kansa da gemunsa da diyyani gurbin da ya san da lungu a kansa zai ɗibi kamfaci uku yana zubawa yana wankewa bayan haka ya ɗibi ruwa ya zuba tun daga ɓarin gefensa na dama har ƙasa yana cuccudawa yana bin lunguna da ramin jikinsa da ramin cibiya da ramin gwiwoyi da dukkanin tattaran da ke jikinsa to duka mutum zai bi yana wankewa yana cudawa yana gama jikinsa kazalika bayan ya gama da gefen dama ya dawo gefen haguna tun daga sama ya sauka har ƙasa yana wankewa yana cudawa ya gama jikinsa da ruwa kuma ana buƙatar mutum ya ciccuɗa ya goge da kyau ya goge jikinsa da kyau ruwa ya shiga ko'ina a jikinsa idan mutum ya yi haka ya yi wankan janaba kazalika idan kogi ne za ka iya yin niyya kana gaban kogi ka faɗa cikin ruwan da niyyan wankan janaba ka wanke ko'ina a jikinka in kai wannan ma ya yi in kai wannan ma ya yi abin da da ake bukata shine ka gama jikinka gaba ɗaya da ruwa ko ina ruwa ya shiga tare da gogewa da cudawa a wallahu a'lam zamu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Maula Mushaf Tahir radiyallahu anhu Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi iyayenmu da suka ga mu gidan gaskiya da shehannanmu Allah Ubangiji ya masu rahma Allah ya gafarta musu Allah ya samu tadda su cikin aljanna albarkan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka jagoranci daukan nauyin karatuttukan mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna addu'a ma Alhaji Balawunti da yaron Sarabi'u Allah ya biya musu muradinsu na duniya da lahira Allah ya ba su yadda suke so cikin rayuwansu da iyalansu Allah ya tabbatar musu da alkhairi cikin manufofinsu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما املك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته